أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ ذري لنا بهذا المحضر ولتعطفه بنظرة تأتينا بالزفر الحمد لله يومنا hudu ga watan ramadan hijira ta dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan zama da zami na karatu zami zama ne na biyar muna baiwa masu bibiyan mu ta wasu kababan sadarwa muna ba su hakuri bisa karatun jiya da ba ji shi ba abin tace sauti ne aka yi karatun yana kulle in Allah yarda an samu lokaci muna kyau zaton ko da bayan azumin ne tana mu maimaita karatun insha Allah na za mu tashi yau wanda zai na mikrofon ko bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خبير والذين توفون منكم وعند يتوفون ويموتون وعند سكي متوا منكم daga cikinku wa yadaruna azwajan yatarakuna azwajan suna barin mateki yatarabbasna liyatarabbas liyatarabbasna su wannan matekin su zamana su dakaci su dakaci a cikin jirar da jinsu bi an kusu yin da kawunan su ba da hun anin nikahi bi an kusu yin ba da hun anin nikahi wai su ba da hun ba da azuwa jikin kinkin bayan mazajen nasu dakatawa da za su yi daga barin arme arba da ashirin wa ashira sai sun yi wata hudu wa ashira da kwanaki guda goma minan da yayi na daga darare ba za fi gairin hawamili amma wannan iddan ba cikin wanda suke da ciki bane banda mataki masu ciki fa iddatu hunna su wannan ma guda ciki an ya bana hamala hunna shine zuwa lokacin da cikin za su ahi cikin cikunan nasu bi ayatu talaq wannan an samu wannan ne da ayatu ta zo cikin surat talaq aulatul hamala kenan ajal hunna an ya bana hamala hunna wal amatu ita ko baiwa alan nisfi min zalika ita tana akan rabin wannan ita rabin wannan lokacin zafi maimakon wata hudu da kwana goma ke na sai wata biyu da kwana biyar min zalika bi sunnati wannan ya tabbata wannan kuma haka da sunna fa iza balagana ajalahunna in suka kai in qadat iddatu tarabbusuhinna in iddan nan ta kare ta ta dakata wadda suke yi fala junaha alaikum fiha fa anna fi anfusihinna to babu laifi a gare ku cikin abin da suka aikata a fi anfusina cikin kawunan su min at-tazayyuni wa ta'arud lil khubbadi na daga dokan kawa yin kawa kenan su matakin wa ta'arud lil khubbadi kuma da bujurwa ga masu neman armi bil ma'rufi wannan kuma da alheri shine shar'an a shari'ance irin yadda shari'a ta yarda shi wallahi ma ta'maluna khabir Allah masani ne ga abin da kuke aikata alimun bi batinihi ka zahiri Allah masanin baɗin abin da kuke aikata ne kamar yadda yake masanin zahirin shi na'am
wala junaha alaikum fi ma arratum bihi min khidbatin nisa'i aw kanantum bi anfusikum علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو كننتم في أنفسكم أن والله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توائلون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم آه ولا جناح عليكم فيما أردتم lawwahatun babu laifi a gare ku cikin abin da kuka yi jirwaye da kamar wanka shine lawwahatun wanda kuka yi ishara bihi da shi min khitbatin nisa'i na daga nema arman mateki almutawaffa anhunna azwajuhun wanda mazajen su suka suka wafati suka bar su fil iddati lokacin da suke cikin idda ka kaulil insani masalan innaki la jamilatun kamar yadda mutum zai ce mace lalle ke ho kina da kyau wa man yaji misluki wa man yaji mislak mislak wa zai samu ka wa zai samu kamake wa rubba ragibin fik koko da kika ce mata ka da yawa akan samu masu kudai a cikin shi da yawa akwai akwai masoya kina da masoya wa to duka wannan wai shine jirwaye da kaman wanka ba ka hito kirkiri ka ce ba kai kana so lokacin da kike cikin iddan nan bata kare ba aw aka nan tun fi anfusikum aw kama aw aka nan tun aw admartum koko abinda kuka boye fi anfusikum a cikin zukatanku min kasir nikahihin na na daga nihin armansu alimallahu annakum tadhkurunahun Allah ya riga ya san za ku lalle dole sai kun ambace su bil khidbati da nema arme wala tasbiru an hunna kun ba za ku iya hakuri daga barin su ba fa ba lakum ta'rida sai Allah ya halitta muku jirwaye da kamar wanka bujirowa haka ba ba ba ba hili ba walakin la tu'iduna sirran sai dai abin da aka na ku shine kar ku musu alƙawali a boye fa nikahan kar ku musu alkawarin arme a boye illa an taqulu qawlan ma'rufa har sai dai ku faɗa musu magana wadda take ma'rufan ma urifa shar'an abin da aka sani na daga shari'a ne da taridi na daga bijirwa shine jirwaye da kamar kan nan falakum zalika wannan kun samu wannan wala tajimu qudatan nikahi amma kar ku yi niyyar dar ma arme alaqati absa kullashi shi arman nan hatta ya bulugal kitabu har sai a littafi ana ne al-maktubu min idda abun wajabtawa na daga idda ajalahu ya kai matukar sabi an yanta da cewa ya ciki ya tiki ya kai lokacin da aka yanka mai ya kai wa alamu ku sani annallahi ya alam ma fi anfusikum Allah ya sa abin da ke cikin kawunan ku cikin zukatan ku min al-azmi wa ghairihi na daga niyya ta arman nan kuma da waninsa fa hazaru ku tsoraci Allah an yu aqibakum ku ya tara da shi an yi waƙiba kuma da ya muku azaba wa alamu anna Allah ghafurun ku sani Allah ku sani cewa Allah mai yawan gafara ne liman yahzaruhu liman yahzaruhu ga wanda yake hattara da shi wanda ke jin tsoron shi halimun kuma mai juriya ne bi ta'khiril uqubati da jinkirtar da uquba ita ce azaba an mustahiqiha daga wanda yake cancanta ta hazihi wannan hiya iddatul wafati ita ce idda ta rasuwa arba'atu ashirin wa ashara shine wata hudu da kwana goma wa ashirin layalin da darare guda goma nusikhat ko ko nasakhat mata an ila alhawl ta shaye ai aya mai cewa a za su zama nawa ne har sai sun yi shekara guda tir shine mai cewa mata an ila alhawl kin nan wato dan jin dadi ne zuwa shekara guda kanatil iddatu awwalan sanatan tamatan idda da farko ta kasance shekara guda ce cikakke ake yi fa nasakata alayatu allati sabaqatha sai ayar da ta rige ta zuwa ta shahe ta fin nizami a cikin tsari min min hikmatul qur'ani daga cikin hikima alqur'ani ma'ana a cikin tsarin hikima alqur'ani yanzu wajen aje ayoyin wannan ayar ita ce gaba za mu zo ayar da wadda ake aiki da harkokin amma wajen aje ayar a tsarin aje aya wannan wanda mai shahe ita aka fara kawowa a cikin makara za mu je nan da lokaci kadan za mu isa gare ta wannan min hikmatul qur'ani daga hikima ce ta alqur'ani wal illatu fi zalika dalili kuma a cikin wannan annallaha khalaqa adama 40 sanatan wai me dalilin ɗaukan wannan watannin guda hudu da kwana goma shine shi zai bayyana mana cikin nan ita shine annallaha khalaqa adama 40 sanatan wa huwa tinul lazib Allah ya halice annabi Adam shekara arba'in ya bar shi shekara arba'in yana tsayin laka wadda take lazib mai liƙe ma hannu har shekara arba'in wa arba'in sana min hama'in masnun sannan ya bar shi sai dai shekara arba'in kuma yana laka baƙan laka wadda take mai wari mai ɗoyi wa arba'in sanatan kalfakar sannan ya bar shi sai da ya koma kalfakar shekara shekara arba'in yana kamar kasko wanda aka buga shi za a iya jin ƙara fa hazi arba'una salasun wannan in ka lura arba'in arba'in su uku ne salasu maratun su uku fa nafaka fihi ruhi sannan lokacin nan ya busa rai a cikin shi haza aslu khilqati adam wannan shine asalin halitta annam adam lamma amara Allahu ruha an yadkhula fi jismi adam yayin da Allah ya umarci rai da ya shiga a cikin annabi Adam cikin jikin annabi Adam imtana ar-ruhu rai sai ya kiya hatta qala lahu rabbu har sai da ubangiji ya ce mai udkhul karhan wa karhan wa sawfa takhruju karhan ka shiga cikin shi a tilas kuma za ka hita daga cikin shi a tilas ai mutum ya zo mutuwa ba ran ba cikin ya so ba ke hita shi shine ka shiga cikin shi tilas kuma ka hita daga cikin shi a tilas ba dan kaso ba fa dakhala ruhu sai ran ya shiga falamma balagal anfa da rai ya kai bakin hanci a ƙasa Adam annabi Adam sai ya atisha qala alhamdulillah sai ya ce alhamdulillah huwa awwalu man qala hadhihi kalima annabi Adam shine farko wanda ya faɗi wannan kalima fa shammatatu almalaika sai malaiku suka gaishe shi wa qalat wa qalat sai malaiku suka ce li hadha khuliqa saboda wannan daman saboda wannan aka halice ka godiya kenan balamma marar ruhu yayin da rai ya huce hatta balaga rukubata ya sai da ya kawo wajen guyoyin shi arada alqiyama sai nihin tashi wani haza saboda wannan ne khatabahu alhaqu khuliqa al-insanu min ajal Allah shi wannan Allah tabaraka taala shine ake cewa shine alhaqu bi gaskiya yake ambatan mutum yama mutum mukhataba yake rayi mutum da cewa khuliqa al-insanu min ajal shi mutum an haye shi ne an halicce shi ne da gaggawa an halicce cikin an tuda gaggawa cikin halittarsa fa ma zala yasta'jilu auladu adam haka ƴaƴan annabi adam ba su gushe ba suna gaugawa komi mutum yake so yanzu komi dai mutum gaugawa gaugawa dai har adda da mutum ke hamma mutum ya kai hadisi na cewa mutum don dai adda Allah ya karba mai matukar bai gaugawa ba aka tambaye ma ke su sanin me ya gaugawa yace na roki Allah har yanzu bai amsa mun ba to shikenan kuma mutum ya bata adda da yi shi ko mutum gaugawa yake gani yake wai ya roƙon ba amsa mai ba shi ko duk wanda Allah ya bashi iko ya roƙa to kawai ya san da cewa Allah ya karba falamma ammahu ammahu ruh yayin da ran nan ya gama jikin shi baki daya kama yamshi sai tashi yana tahiya wa sara haywanan ba'da ma kana jamadan sai ya zama gashi nan mai rayuwa ne bayan ya kasance sandarare haywanan ya zama yanzu yana cikin masu jimla masu rayuwa bayan ya kasance sandarare awwalu man qala subhanallah al malaika hamalatul arsh farko wanda yace subhanallahi sune malaiku masu dokan al'arshi wa wani man qala alhamdulillah wannan farko wanda yace alhamdulillah adamu alayhi salam shine adamu alayhi amince Allah tabbata gare shi wa wani man qala la ilaha illallah nuhu alayhi salam farko wanda yace la ilaha illallah shine annabi nuhu amince Allah tabbata gare shi wa wani man qala allahu akbar ibrahim farko wanda yace allahu akbar shine annabi ibrahim hiya albaqiyatu salihat wa annan ala subhanallahi alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar suna ake cewa albaqiyatu salihatu masu wato managarta masu wanzuwa kyawawan ayyuka wanda suke wanzazu ko masu wanzuwa wa wani man qala la haula la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wan farko wanda yace la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammadu sai da mutum Allah sabata gare shi aslu khikati adam asalin halitta annabi adam 40 sana salasu marrat shine shekara 40 har shudi uku فلهذا سبب سبب wannan يخلق يخلق ابن ادم في بطن امه 40 يوما نطفه ake halittan dan dan adam mutum ana halitta shi cikin cikin mahaifiyar shi kwana 40 nutfatan yana mani wa 40 yawman alaqatan sannan yayi kwana 40 yana gudan jini wa 40 yawman sannan yayi kwana 40 mudgatan yana gudan yana gudan tsoka summa yunfaku fi ruh sannan abusa rai a cikin shi 40 salasu marrat arba'in arba'in su uku kenan arba'atu arba'atu ashhur wannan shine wanda ya daidai da arba'atu arba'atu ashhur watannin nan guda hudu a wal iddatu haka mutum in mutum ya ya kirga haka ne ko arba'in arba'in su uku su za su baka wata wata hudu wal iddatu shuri'at li sawlil ansab ita ko idda da mace ke yi wannan bayan ko ko saki ko ko mutuwan nan ana yin ta ne lisaunil ansab dan kiyaye nasaba hatta la takhtalit har kar nasaban ta kai tana cuɗanya inda mutum zai arme wannan wani ya saki mata kamun ta ida idda ka arma in ta dauki ciki ba sun cikin nawaye ba na wancan ne wanda ya saki koko na wannan kaga shine nasaba ta cuɗanya tsakani idza mata ar-rajulu in mutum ya mutu jalasatil mar'atu arba'ata ashhurin mata ce ta zama sai ta yi wata hudu idza kanat hamilan in ta kasance mai ciki ne labudda an ya tabayyana alhamd ba makawa cikin nan zai bayyana li'annahu yunfaku fihi ruh domin za a busa rai a cikin shi wa ruhu shi ko rai idza waqa'a in ya abku rubbama ya qawa khafifan takan yi da farko ya abku yana sassauka fi bidayatil amr a cikin farkon lamarin kamar mai sauki ne kamar ba mai karhi ba walakin sai dai idza zada asharata ayyamin in ya ƙara kwana goma labu da an ya taharraka jiddan to wannan ba muka fa zai motsawa sosai fazida asharata ayyamin sai aka ƙara kwanaki kwanuka guda goma ala arba'ati ashirin afsa watannin nan guda hudu fa hazi iddatul mutawaffa an hazawjuha wannan ita ce idda ta wata wanda mijinta yake rasuwa illa idza kanat hamilan sai in ta kasance da mai ciki ce idza wada'at hamlaha wannan in ta aje cikin nata in ta aihu faqad bari'a rahimuha wannan ma'aikata ta ku fita an san babu wani abu kuma la junaha alaikum ko
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريدا ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على الموسنين لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح عليكم باب لهي أكنكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إن كوكا سكيما تيكي متكر ba ku shaye su ba kuka sake su tun kamun ku yi dukuli da su ai tujami'u hunna tun ga mun ku tara da su aw tafridu la wanna farida koko tun gabanin ma ku yanka musu abin yankawa shine maharan shine sadaki an yi arme ba ma yanka nawa ne za a bada ba kuma sai a zo a sake su to babu komi a talaku qabla al masisi la ba sa bihi arme tun gabanin shahiya shine dai tarawan babu laifi a cikin shi wa mati'uhunna amun ku musu ku ba su mutu a otuhunna ma yatamattana bihi ku ba su ɗan abin da za su ɗan ji daɗi da shi alal musi Allah musi yana akan mawadaci a daga ni shine mawadaci minkum daga cikin ku qadruhu gwargwadon ikon shi wa alal muqtiri haka nan akan wanda yake da kunci a arziki adayyiqir rizq shine mai kuncin arziki a qadruhu shi ma gwargwadon ikon shi yufidu annahu la yanzuru la yunzaru ila qadri zawja wannan yana nihin ba a duba zuwa ita darajar macen a ce ita mai hali ce ko ko mara hali a shi dai mai bada ma ake diba daidai gwargwaron abin da ya mallaka ko abin ikon shi bal ila halatin zoji bari dai ana duba ne zuwa halin namijin fakat kawai mata'an tamti'an wani dan jin daɗi ne bil ma'rufi da alheri shar'an ake ana ne a shari'a haqqan alal musina wannan haƙi ne akan masu kyautatawa wal hikmatu fil mata'i shi hikima a cikin wannan mata'in da ake bada dan jin daɗin nan a anna talaka cewa shi saki yukasiru khatiral mar'ati yana karya tintini ko khadiri na mace wa man kusira khatiru ne kamar duk wanda aka saki duk wanda aka saki ba ta ji dadi ba yanda hoi ko da ma ita ce tace a sake ta ta matsa aka saki kuma da ma aka ake aka samu mace ta matsa a sake ta a sake ta ko sai ta dora hannu bisa ke ta ta kuka to da yanda za a yi shi yana karya mata wani lagonta shine yana karya mata wani kadiri wa man kasara kadira muslimin shi ko duk wanda ya karya wani kadiri tintinin musulmi yan bagi lahu jabaruhu to ya kamata ya dora shi bali haza saboda wannan shuri almata'u aka shar'anta wani dan abin da za a bada wa bada zalaki bayan saki wani dalaktu muna wani dalaktu muna min kamar an ta masuna
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إن آه طلقتموهن كن سكيسوا من قبل أن تمسوهن tun gabanin ku tara da su wa karfaratun lahunna faridatan kuma ya riga kun riga kun yanka musu abin da yake abin yankawa nasu kun ba su sadaki fa nisfu ma faratum to abin da ke suka suka cancanta shine rabin abin da kuka ba su na sadakin idza kana sadaku hasilan in sadakin ya kasance tabbatacce ne an riga an bada shi wa talaqu waqa qabla dukhuli sai saki ya afku gabanin ayi dukhuli fa nisfu sadaqi lil mar'a to rabin sadakin na macen ne wa nisfuhu ya buka li zauji rabin kuma sai ya wanzu ya koma namijin kenan mijin in ya riga ya bada sai a maido mai rabin sadakin shi illa lakin sai dai an yi afuwa an yi afuwa zaujati zaujatu sai in an yi afuna azzaujatu ake ni sai in matakin sun yi afuwa illa iza afati zaujatu sai in matar ta yi afuwa ta yahi lima ko lamma aqada alayya lima aqada alayya walaysa bainana shay'un yawa kan matan ta ce haka to lima uqida alayya ko lamma uqida alayya walaysa bainana shay'un falyakhudh malahu matan ta ce to shikenan tunda da an kulla arman nan an kulla shi a kaina amma babu komi tsakankanin mu ya rike malai ya rike duke shi in ta haka ta yahi me in ba haka ba ta tantance rabin dukiya zai ce ba su dukuli ba to amma in tace ta yaye shi ke rike kudin shi kenan aw ya afu allazi bi yadihi uqdatu nikah ko ko wanda hannun shi ke igiyan arman take shine namiji aw ya afu aw ya afu zawji ko ko shi namiji ya afuwa tasmahu almar'atu aw yasmahu ar-rajul ana ne ko dai mace ta yahi ko ko namijin ya yahi wa an ta'fu aqrabu littaqwa ku yi afuwan kenan ku mazaje wa afu ar-rajuli shine afuwa ta namiji afdalu ita ce mafificiya li anna ar-rajula aqwa wa akmal domin shi namiji shine mafi karfi kuma shine mafi cika shine aqrabu littaqwa shine mafi kusanci da tsoron Allah wala tansaw al-fadla bainakum kar ku mance a farala fifiko tsakankaninku wa ala kulli halin falyatafaddal ahadukum ala al-akhir ana nin ta kowane hali dai dayan ku yayi fifiko yayi farala ya nuna farala kenan akan dan uwan shi gudan imma rajul wa imma mara ko dai mace ko namijin ko ko macen wani an so wani ya yahi inna allaha bima ta'maluna basir Allah me gani ne ga abin da kuke aikata fa yujazikum bi sai saka muku da shi shi sa cikin ba cikin dikin ma'amaloli ba so ko komi sai an yi wani keke da keke wani ka ba da kuɗi ni duk shika da kuɗi kanana da manya kai tsaye sai an biya ka to duka wannan wannan an mun fahimta Allah ba haka shi ba shine Allah ke so ba an so ko ko dai abin da aka yi so a ce kowa yana da haƙƙin waya a bashi rabi a ciki amma abin da Allah ya so shine aka ce wa an ta'afu aqrabu littaqwa wala tansu al-fadla bainakum ka kuma ce a ce kai abin ya sai haka nan ba wanda ya nuna ma wani me za a ce mai wani dattako a cikin ku kawai kowa ya tsaye ni haƙƙina ne a bani ni haƙƙina ban yahi komai ba wannan babu ba shine abin da Allah ke so ba na'am hafizu ala salatu
حافظوا على الصلوات الوسطى حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون حافظوا على الصلوات كياية أبسا سلولي الخمس سنة قدا بياركنا بأدائها دباية دسوفي أوقاتي أتكي لو كتنتا وصلاة الوصية دكما صلاة تسكية هي العصر إتاكي صلاة العصر أو يسوب كوكو صلاة أسباء أو زور كوكو صلاة أزار أو غيرها كوكو وتتدي أقوال وأن أرويتو قول لكاني أوجب الله على هذه الأمة الصلاة الله يا وجب تصلى أكن وانا الأمة والواجب من الصلاة هي خمس صلوات abin da ke wajibi na daga salloli shi ne su da sallolin na guda biyar fil yawmi wal laila a cikin yini da dare wadallat alayhi ayatun fil qur'ani akwai ayoyin da suke nuni zuwa wannan a cikin alqur'ani kawai kamar an tambaya ne yanzu wani zai ce to ita ya za a gane yau salloli guda biyar ne guda biyar ne wanda suke wajibabu cewa ce wasu ayoyi suka nuna wannan a cikin alqur'ani min hazi hazi daga cikin su akwai wannan aya da tace hafizu ala salawati ku kiyaye a salloli wa salawatu aka ce a salawatu salloli jam'un jam'i ne wa aqallu jam'i salasatu shi ko mafi karancin jam'i guda uku wa salatul wusta da aka ce kuma da sallah kuma ta tsakiya atafun alaiha an raba wannan ne an yi atafi ne an hada ne an hada wannan wancan guda uku da wannan wanda aka ce aqallu jam'i kenan an hada kamar kaɗan ma dai guda uku an haɗa da wannan salatul wuzi sun zama guda hudu kenan a alaiha a tafa alaiha salatul wusta an haɗa salatul wusta sallah ta tsakiya da wa'ancan kenan wa salatul wusta ita sallar nan ta tsakiya mukhtalafun fiha an sassaba a cikin ta fa kharaja min hadha khamsu salawatin da wannan sai suka yi ta salloli guda biyar wa qumu lillahi qanitin qumu lillahi ku tsaya domin Allah fi salata cikin sallah qanitina ƙila mutsi'ina aka ana nin da kanitina kuna masu biya masu biya ga Allah wakila wani kauli aka ce sakihina kuna masu yin kawaici a cikin sallan kanu ya takallamu da fi sala fi awwalil islam farko musulunci mutane sun kasance suna magana a cikin sallah kana sallah kana magana walamma nazalat hadhihi aya da wannan aya ta sabaka umiru bi sukuti fi salati aka umarce su da su kama baki su yi shiru a cikin sallah saboda haka aka ce nin ana nin da kanitina ana nin masu kawai ci kenan qala rasul man zala ya da mutala tabbata gare shi yace inna fi salati shughlan kai cikin sallah akwai abin da ya shagaltar da kai daga ka rika magana ko ka rika wani kula wasu abubuwa wa salatul khams mukaffiratun ita su ko salloli guda biyu masu kankare zunubai ne qala rasul sallallahu alaihi wasallam man zala ya da mutala tabbata gare shi yace idza kana bab idza kana babu ahadukum naharu in ya kasance akwai korama a kofar gidan ɗayanku yaktasiru fihi kullu yawmin hamsa marratin a ce kowace rana yana wanka a cikin wannan koraman so biyar halin yubqi zalika min darni shay shin wai wannan wankan da yake guda biyar a yini zai ta ta yiwu ya bar wata wani wani kingin dauda a jikin shi ai ba zai bar wata dauda ba a cikin jikin shi kalu ya rasulullahi sai suka ce ya ma'aikin Allah suka ce la ya rasulullahi suka ce a'a ya ma'aikin Allah ba zai bar wata dauda ba kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kazalika salawatul khams hakan nan salloli guda biyar a salawatul khams kafaratu lima bainahun salloli guda biyar ka masu kankarewa ne na zunubai ga abin da ke tsakankanin su da abin da kai tsakankanin su na da zunubai suna kankare su khataba alhaqu tabaraka wa ta'ala Musa Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa annabi Musa zance qala ya sai ce masa uti muhammadan wa ummatahu salatan hiya arba'u raka'atin wa hiya salatu zuhur zan baiwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da al'umma shi sallah wata sallah eh wannan sallan rakawa'i guda hudu ne ita ce sallah azhar fi rak'atil ula azfiru lahum jami'a khatayahum a cikin raka'a ta farko ma da sun yi ta wannan raka'a ta farko zan yayi musu baki ɗayan zunuban su baki ɗayan kurakuran su wa fi saniya tastaghfiru lahum malaika a ta biyu kuma in suka yarka ta biyu mala'iku sai su ta nema musu gafara wa man istaghfara lahu al malaika la u'adhibuhu duk wanda ko mala'iku suka nema mai gafara ba zan mai azaba ba wa fi salisa a cikin raka ta uku tuftahu lahum abwabu samai za a bude musu kohoyin sama wa yustajabu lahum du'a sai a karba addu'a gare su wa fi rabi'a a cikin raka ta hudu a uhillu alaihim ridwani zan sabkar da yardata a gare su fala asqatu alaihim ba'du ba zan musu abushi ba ko ba zan musu azaba bayan haka na'am fa in khiftum fa in khiftum in kuka ji tsoro min adduwin tsoron wani makiyi ne a halin yaki au sailin ko ku korama ce kuka ji tsoro irin wanda suke wurin da koramu suke bi haka korama ana za ta zuwa ko ta biyo haka ko da dare ko da rana to kuka yi tsoron wannan ko kuna jin karin korama ga ta tarin kako au sabu'in ko ku kuka ji tsoron wani zaki da cikin zakoki zakoki shi sabo ya gama da zaki da kura da abubuwan da suke cinye dan adam farijalan farijalan so ku yi sallah a kuna masu tahiya fa sallu rijalan ku yi sallah kuna masu tahiya jam'u rajilin ne ba rajulun ba rajulun ma jam'i shi rijal amma nan rajil ake ni ai mushat ana ne masu masu tahiya kuna kuna cikin tahiya za ku yi sallah kuna masu kuna cikin tahiya a wannan halin auru kubanan ko kuna mahaya jam'u rakibi shi ma jam'i ne na rakibi mahayi hazihi salatul khawf wannan ita ce sallar tsoro ya juzu lil khaisi an yusalliya rakiban ya halitta ga mai jin tsoro yayi sallah yana a mahayi aw yusalli mashiyan ko yayi sallah yana mai tahiya wa ya takallamu kuma yana magana ma yana yana magana an halitta mai haka fa idza amintum in kuka amintu min al-khawfi daga tsoro fazkurullaha ku ambaci Allah ana nin sallu ku yi sallah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun kamar yanda ya sanar da ku abinda ba ku riga kun yi sani ba kila ta'limuhu qabla qabla ta'limuhu qabla ta'limi min fara'idiha wa huquqiha abinda kuka kasance ba ku san shi ba shine a wato gabanin ya sanar da ku a min fara'idiha na daga farlolinta wa huquqiha da kuma haƙoƙinta ita sallah as-salatu al-wusta sallan nan ta tsakiya hiya afdalus salawati al-khams ita ce mafifici ita ce mafificiyan sallolin nan guda biyar ukhfiyat an boye ta ba a san wacce ce daga cikin salloli guda biyar li tahafazu ala jami'i salawati al-khams dan ku kiyaye afsa baki dan sallolin guda biyar kama ukhfiyat lailatul qadri kama yadda aka boye lailatul qadri fi hadha shahr al-mubarak cikin wannan watan mai albarka litahayu jami'a layali ramadan dan ku raya baki ɗayan dararen watan ramadan wa kama ku fiya shakhsul wali kamar yadda aka boye wane ne wali a cikin mutane min bayin ashkhas da cikin shukunkunan mutane da sunan mutane kana gani baka san waye wali ba wane ne ba wali ba litatarimu jami'al muslimin dan ku girmama baki ɗayan musulmi kakare da kowa shi wali musamman wali ma hadarin shi hadarin shi sha'anin shi ke da hadari yana cewa ruba ruba ash'asa agbara wani wuri ya ƙara zutamarai ne wani ya wani ya ƙara madfu'un bil abwabi law aqsama law aqsama ala allahi la abarahu gashi nan biya za ga mutum ash'asa agbara birkita kama ga kura ma abucin tsin makarai ya mutane abin da suke duba ga su da sun ga mutum daga kana da kamala sai wai sai ce kana da kamala saboda kayanka suna da kyau to shi ko ba haka bane ba da yawa wanda ma kayan nasu ma duk tsin makarai ne ke a jikin shi madfu'un bil abwabi inda za ganin shi ma bakin kowa shi irin wani irin wanda ake kora ne ake irje su bakin kohoyin girman mutane irin wannan la aqsama lillahi la barrahu da zai yi rantsuwa ce Allah sai yayi kaza wallahi Allah sai yayi kaza da Allah sai ya kubutar da rantsuwar shi Allah ya aikata abin saboda tsaban shigar shi da wali suka shawara Allah to haka aka boye dan saboda a girma kowa kaka ga irin wannan kaulakanta shi aka girma baki dai musulmi wa kama ukhfiyat sa'atul ijabati yawm al-jum'a kamar yadda kuma aka boye sa'a lokacin karban addu'a na na juma'a yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata sa'a ran tashin kiyama bawa baya dace ba da ita sai Allah ya karba addu'an shi to wannan sa'an ita ma boye ba san wani lokaci bane shi sa ake ta bige-bige ana ta kama kami kaga ana addu'a bayan tsakanin huduba da huduba duk shi shi ake nema wani suka ce a tun bayan asuba wani suka ce lokaci haka nan duk lokuta lokuta ana ta har abin da ya tabbata cewa sa'a karshe ce kamun haduwar rana wa kama ukhfiya al-ism al-azam fil asma'i haka nan yanda irin yanda aka boye ismullahi al-azam cikin sunaye cikin sunayen Allah duka sunayen Allah masu girma ne amma akwai ismullahi al-azam wanda da ka roƙa Allah zai zai karba akwai shi to shi ma boye shi daga cikin sunaye wa kama ukhfiyatil ibadatul maqbulatu fi jami'il ibada ibadat kamar yadda kuma aka boye ibada wadda take karbabbiya daga cikin baki ɗayan ibadodi li yakuna al-abdu harisan ala kulli khairin dan baya dan bawa ya kasance mai kwadayi ne a baki absa duk wani alheri warada anna salatu subh yazo cewa ita salatul ustaqin nan ita ce sallar asuba hadha qawlu malik wannan ita ce qawli na imam malik lisiƙaliha ala nufus saboda yauninta akan rayuka nauyi gare ta akan mutane wakila wani kauli aka ce inna ha salatul asr a aka ce sallar asr ce wa huwa aqwal aqwali wannan kuma shine mafi karhin qaululluka li wurudil hadith dalla ala zalika domin zawa hadisai wa'anda suke nuni a sa wannan yawmul khandaq ranar gololo ranar khandaq ranar da ake wannan ramin na khandaq غزوة أحزاب كنن لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر لوكتين دا النبي صلى الله عليه وسلم يصلى يصلى أزار انشغلوا في مواجهة الكفار سي مسلمي سكا شغلتو دا هسكنتن كافري حتى غربت الشمس حتى درانا تهادي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سي من زال صلى الله عليه وسلم يتي منع الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى Allah ya cika kaburburansu da gidaddajinsu da wuta sun shagaltar da mu daga barin salatul wusta sallar nan ta tsakiya to wannan ya bayyana cewa kenan ita ce sallar sallar asar wal fa'itatu sallar kuma da ta tsere musu a lokacin da yi salatu asar ita ce sallar asar hadisun sahih wannan hadisi ne ingantacce wa huwa nassun anna salatal anna salatul asr hiya salatul sa wannan nasi ne wato hujja ne a cewa salatul asr sallar asar ita ce ake cewa ita ake ni da salatul usman na'am wallazina yatawaffawna
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الهول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الهول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف wallahu azizun hakim wallazina tawfawna minkum allazina tawfawna minkum wannan da ya mutu da suke mutuwa daga cikin ku wai zaruna ya tarakuna azwajan suna barin mateki falli yusu wasiyatan li azwajihim to su yi wasiya ga su wata wasiya ga ga ga matekin nasu wa yutuhunna mata'an kuma su basu wani dan abin jin dadi ma yam ta'atan ma yam ta'anahu bihi abin da su dan ji dadi da shi ne na fakati wal kiswa na daga ciyarwa da kuma tufataswa ila itmamil hauli har zuwa cikar shekara min mautihim daga mutuwar su alwajibu alaihinna tarabbusuhu wanda shekarar nan wanda ta wajaba su dakace ta wani ma'ana su zamana a cikinta gayar ikirajin ba tare da fitarwa ba ba tare da fitar da su ba gayar mukharrajatin ko mukharrajatin min maskanihinna ba suna ababen fitarwa ba daga gidaddajin su sune mazaunai nasu hadha huwa al-asl wannan shine asali wannan shine asali kanat al-mar'atu ta'taddu hawlan kamilan mace ta kasance tana yin idda shekara cikakkiyar shekara ونسختها الآية المتقدمة آية نن muka karanta dazu ita ce ta shaye ta mai cewa za a yin wata hudu da kwana goma fa in kharajna da anfusina in suka huta da kawunan su fala juna alaikum babu laifi a gare ku ya ya awliya almayyit ya ku waliyan mataccen fi ma fa'alna fi anfusina cikin abin da suka aikata a cikin kawunan su min ma'rufi na daga alheri shar'an a shari'a shari'a kat tazayyuni wa tarkil hidadi wa qatl nafqa na daga a kawa da kuma tarkul idadi barin takaba idad abubuwan da ya lazimci bai yin takaba barin kawa da sanya turare da zaman wannan in dai ba da wata bukata ba ta tana zama tana zama na gidanta zama na gidanta ba tare da wani abun da wannan abubuwan da take kiyayewa su ne hidad to da wannan abin da ta yi wa katuwar nafka da kuma yanke abin da yake na ciyarwa wanda yake a kan ku wanda ya kamata a ciyar da ita in kamar asalin abin wajibi ne a bata wurin zama ta zama na wannan hasibin yadda ayan take ta ta farkon wannan za ta shekara to dole ne a bata wurin zama ta zama na gidan mijin ko akan nauyin mijin kuma mijin ne ciyar da ita wannan lokacin yana akan mijin tsawon wannan lokacin da aka ce ba tare da fitar da su ba a fitar da su kenan a barta amma ta ga wannan duka nauyi ne wanda ke kan mijin ko ko waliyan mijin su ne ƴan uwan shi dangin shi to in ta hita in kuma da kanta ta hita yanzu ta ga dama ta ce a gidansu za ta yi ta dau sauke musu wannan nauyin to kuma ba su da wani laifi a cikin wannan wallahu azizun Allah mabuwayi ne fi mulki a cikin mulkin shi hakimun gwani fi sun iya cikin halittarsa wal wasiyatul mazkura mansukhatun bi ayatil miras wannan wasiyan wanda aka take abu ambato an shaye ta da aya ta raban gado wa tarabbusul hauli shi ma kuma zaman wasiyan nan muna fahimta cewa mijin zai wasiyar da abin da zai zai za ta ci bayan ya mutu wasiya ga ta in zai mutu in zai mutu ya mutu wasiya kuma da abin da zai za ta ci ci da zai mata sutura har ta wannan shekarar to an shaye shi da ayan aya wannan ta tara bangado kawai shi kenan dai ko dai rubu'i in ba ta da ɗa in bai da ɗa ko ko sumuni in yana da ɗa shikenan wa tarabusul hauli shi ma zaman wanda za ta yi na shekara guda an shaye shi bi ayati arba'ata ashirin wa ashira da aya mai cewa za a yi wata hudu ne da kwana goma a sadika wadda ta gabata almutaakhira fi nuzul wadda ta zo kuma karshe daga baya a wajen sabkarwa ita aka gabata wajen tsarin jera ayoyin ita ce kan gaba amma wajen sabkarwa ita ce ta zo daga baya sai ta shahewar ta zo daga farko wasu kuna sabitatul laha inda shafi amma zaman a bata yancin zama a gidan mijin wannan tabbatacciya ne amma wajen imam shafi shi yana ganin har yanzu ko ba dan wai an raba an bata hakkin ta ba za a kore ta a'a dole sai an bata yanci ta zamana sai ta yi da iddata amma kenan yana yana yana nuna kenan sauran da ba wadai su ba su suna goyon bayan kenan tunda an baki yancin ki misali yau ma aka aka sallame ta aka bata abin da yake yake shine shine ta ta gada to kuma gida tunda na na magada ne abinci ma wanda mai gida ya bari tunda na magada ne za a yi shi ma an raba har abincin tana da hakki ciki an bata nata kenan kuma wa zai ci da ta daga baya kuma wa zai bata kuma wani zama daga baya to shine amma wajen imam shafi'i shi yana ganin har lokacin nan ma duk da ma an bada an bada hakinta tana da yanci cikin wurin zama walil muqaddamat mata'am bil ma'ruf
walil mutallaqat mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وللمطلقات متاع بالمعروف haka yana ga mutallaqati mata wanda aka saki mata mata'un wani dan mata'i dan abu na jin dadin rayuwa na za a basu yubaynahu wanda za a basu shi bil ma'rufi da da alheri ana nin bi qadari imkan gwargwadon iko na shi mijin wanda ya sake su haƙƙan alal muttaqin wannan haƙƙi ne na wanda akan wanda suke jin tsoron Allah al muttaqin Allah masu jin tsoron Allah kararahu an maimaita wannan kamar da zo bayan an wade shi aka ce haƙƙan alal musinin li ya'ummal mamsusata aidan dan ya gama wannan ya gama wadda aka yi duhuri da ita ita ma ai can daga baya ayan ana ne wadda aka wadi wa'anda ba a yi duhuri da su ne aka ce suna da haƙi za a ba su mutu'a to ai wannan an sake maimaitawa bayan an zancen wanda aka yi duhuli da ita ne dan ya gama hukuncin ya gama har wanda aka yi duhuli da ita ita ma izil ayatu sabiqa fi gairiha domin ayar da ta riga ta ta zo cikin wadda ba wadda aka yi duhuli da ita bace ba kazalika kama yubayyinu lakum ma zukira haka nan kamar yanda Allah ke bayyana muku abin da aka ambata yubayyinu lakum ayatihi Allah ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum ta'qiluna ko kun hankalta ta tadabbaruna ku lura da su wannan ayoyin
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف نازل الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم ترى shin baka gaba istifhamu ta'ajjubin wannan tambaya tambaya ce ta mamaki wata shiwiqin ilastima'i ma badahu da kuma shauƙantarwa zuwa sauraron abin da zai zo bayanta da kaji an ce haka ka ana jan hankali ka ne ka bada hankalinka zuwa abin da zai zo labari ne wanda yake yana buƙatan a saurare shi wanda ya kamata a shiware shi da shauki alam yantahi alam yantahi ilmuka shin ilminka bai tike ba saninka bai kai ba ila allazina kharaju min diyarihim zuwa wayanda suka fita daga gidaddajin su wa hum ulufun su suna dubabai arba'atu alafin an ce su dubu hudu ne aw samaniyatun wata riwaya kace a dubu takwas ne a samaniyatu alafin alaf su dubu takwas ne aw ashratu alaf koko dubu goma ne aw salasuna alfan koko su dubu talatin ne aw arba'una alfan koko an ce su dubu arba'in ne aw sabuna alfan koko su dubu saba'in ne sun hita daga gidajen su ne hazar al-maut saboda tsoron mutuwa wa qad ta'unu fi ardihim alloba ce ta abuku a kasar su fa kharaju sai suka fita firaran suna masu gudu miyal mauti daga mutuwa wa hum qawmun qawmun min bani isra'ila su wasu mutane daga cikin banu isra'ila qaumu hazaqil nabiyillah mutanen wani annabi ake ce mai hazaqil annabin Allah fa qala lahum Allah mutu sai Allah ya ce ku mutu falamma farru lokacin da suka gudu hatta ba'udu an biladi ma sai suka yi nisa daga kasar su samaniyata ayyami bayan sun sahiya ta kwana takwas kila lahum sai aka ce musu mutu fa matu jami'an kawai aka ce musu ku mutu su mutu wai suka mutu baki ɗayan su a summa ahyahum sannan Allah ya rayar da su ba da samaniyata ayyamin bayan kuma kwanuka guda takwas bi du'a'i nabiyihim hazaqil da addu'an annabin sunna mai suna hazaqil kara hazaqilu yad'u Allah wa yatadarra'u lahu hazaqil da suka mutun nan sai ya zamo yana ta roƙon Allah yana kankantar da kai ga Allah hatta hatta bu'isu har sai da aka tashe su kullum baki ɗayan su fa ashu daharan sai suka rayu tsawon zamani alaihim asarul maut amma akwai alaman mutuwa a kansu mana la yajiduna sauban illa adaka la yajiduna sauban ko yajiduna ko yajiduna la yajiduna sauban illa adaka kalkafin ba sa samun wata tufafi sai tufar ta koma kamar lukafa ne dukkan da suka sanya suka koma kawai kamar lukafa ne الرائحة القبيحة التي تشمها في اليهود شيء kuma wannan wari da kuke shurara shi a jikin Yahudawa har yau ila al'ada har yanzu min tilkal mota tun daga wannan mutuwan ne kawai basu kushe suna da Yahudawa su rabuwa da wani wari da suke inna Allah la zu fadl ala nas Allah ma abutin farala ne akan mutane wa minhu ihya'u haula yana da cikin farala Allah akan mutane rayar da wayancan da yi walakin aksaran nasi sai dai yawa yawan mutane wa humul kufar sune kafirai la yashkuruna ba sa godewa wal qasadu abin ne min zikiri min khabari haula abin ziki abin ne cikin ambatan kissa wa'annan labarin wa'ancan mutanen tashji'ul mu'minina 'ala al-qital shine dan a zaburar da mu'minai akan yaki a sa musu kuzari akan yaki saboda haka aka ba su labarin wannan Allahu yuridu an ya amurana bil jihadi Allah yana so ne ya umarce mu da jihadi wan nafsu takhafu min al-maut ita ko rai tana tsoron mutuwa fa qassa hadhihi al-qissa sai kissanta wannan kissan allazina farru min al-maut wanda suka guji mutuwa lamma qala lahum Allah mutu matu matu jami'a da Allah ya ce su mutu mutuwa suka yi baki ɗayan su fananu idan idza qadimna ila al-jihad haka nan mu ma kenan in muka muka gabata muka huskanci yaki aw ta'akkarna ko ko muka ja da baya muka jinkirta muka ki tahiya fa zalika sawa'un inda wannan duk ɗaya ne a wajen mu indama yihinu waqtul maut indama yihinu waqtul maut in dai lokacin mutuwa ya zo duk ɗaya ne ko ka tahi yakin ko ka tahi dole su ka mutu ne ma sha'iri ke cewa tafarra'at al-asbab wal maut wahid tafarra'at al-asbab wal maut wahid wa man lam yamut bis sayfi mata bi ghairihi shi sababban mutuwan ne suka karkasu da yawa a mutu ɗaya ce ne wanda bai mutu ba da takobi to ya mutu da wani shi in ban kai dole sai a mutu eh na'am وقاتلوا في سبيل الله
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون haka na karanta ku? wa katu fi sabilillahi ku yaƙi kafirai fi sabila a cikin ɗaukaka li ila addinin lahi domin ɗaukaka addinin Allah wa alamu ku yi sani an Allah sami'un cewa Allah mai ji ne da aqwalikum ga ababen da kuke faɗa alimun masani ne da ahwalikum da halayenku fa yujazikum sai ya saka muku man zallazi yuqridullah man zallazi yuqridullah shi wai wane ne zai zai baiwa Allah ramce da infaki malihi da ciyar da dukiyar shi fi sabilillah a cikin tabarkin Allah qardan hasanan rance wanda yake mai kyau da an yunfiqahu lillahi azza wajal da cewa mutum ya ciyar da dukiyar nan tashi a lillahi domin Allah mai girma da buwaya an tsibi kalbin daga daɗin zuciya fa yadaifuhu lahu adafan kasira sai Allah ya lillinka mai wannan abin da ya bada lillinkawa masu yawa min ashiratin ila aksar min sab'imiya tun daga goma linki goma har ya zuwa linki ɗari bakwai kama sai a ci kamar yadda zai zo Allah tabaraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala min kamali fadlihi yana daga cikin faralarsa wa atina'ihi bil miskin da kuma kulawar shi da miskini sammas sadaqata li wajhi Allah tabaraka wa ta'ala qardan sai ya ambaci saraka wadda za a yin ta dan zatin Allah tabaraka wa ta'ala ramce ya ambace ta ramce wani ba san ma hakardan shin yace dan me ya sanya ya ambace ta ramce ne li'anna al-insana domin shi mutum idza talaba minka malan in ya nemi dukiya da gare ka wa qala a'tini aw habli yace ka bani ko ko imani kyauta a la tantaziru minhu an yarudda ilayka sha'an to baka jira hoya mai roma wani abu sun ce bani ko ko imani kyauta kaza wa in kana laka atridni amma in yace maka ranta mini tantaziru an an annahu yaruddu laka ma akad to kana jira hoya mai da ya mai da ma abin da ya amsa ina a wajenka fa da haka saboda haka yatahaqqaqu al-abdu anna Allah yurji'u ilayhi jaza'an jaza'a sadaqatihi lima lima sammahu qardan bawa yana sakankan cewa cewa Allah zai maido zuwa gare shi sakamakon sarkan nan tashi saboda ya ambace ta ramci Allah an mata ta ya ramce kenan ka san tabbas Allah zai biya ka zai maida ma wallahu min kamali rafatihi bil miskin har wa yau dai Allah saboda cikar tausayin shi ga miskini anzala nafsahu mahallal miskin ya saukar da kansa zatinsa mai tsarki a wato mahallin miskini ya lokaci shine za a baiwa ورد في في الحديث الصحيح يا زو a cikin hadisi ingantacce Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kul cewa manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi yana cewa inna Allah yuqiful insana bayna yaday yawmil qiyamati Allah zai tsayar da mutum gaban ga zati shi ran tashin kiyama wa yaqulu sai ce ya abdi ya kai bawa na maritu falam ta'udni na yi rashin lafiya baka je kaje baka je gani na ba haza sirrun kabir shau ya ratsa magana shi a cikin hadisi ne yace wannan wani sirri ne mai girma wannan sirri ne mai girma ya abdi ya ci gaba da hadisi hadisi yana cewa ya abdi ya kai bawana istata'amtuka na nemi ciyarwarka fa lam tut'imni baka ciyar da ni ba ya abdi ya kai bawana istasqaituka na nemi shayarwarka fa lam tuskini baka shayar da ni ba kala sai bawan yace kaifa ad'u kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin ta yaya zan je ganin ka alhali ko kai ne ubangijin talikai kala sai Allah ya ce masa marida abdi fulanun bawana wane yayi rishin layya walau uttahu la wajadta zalika indi da ka je ganin shi da ka samu wannan a wurina qala kaifa aqamuka sai bawon ya ce ma Allah to ta yaya zan ciyar da kai ya rab ya ubangiji wa anta rabbul alamin alhali ko kai ne ubangijin talikai qala sai Allah ya ce mai istat'am istat'a maka abdi fulanu bawa na wani ya nemi ciyar ciyar waka walau at'amtahu da ka ciyar da shi la wajadta zalika indi da ka samu wannan aure na kaifa asqika ya rab bawa yace ya ubangiji to ta yaya zan shayar da kai ya ubangiji qala Allah sai ce istasqaka abdi fulanu bawa na wane ya nemi shayarwarka walau saqaitahu da ka shayar da shi la wajadta zalika indi da ka samu wannan aure na shewa yace unzur ila hadhal miskin al haqir kai duwa zuwa wannan miskinin gashi nan wanda yake wulakantace da shi haka abin wulakantawa wanda ba komai ba alwaqifu bi babi baitika wanda ke tsayawa a kofan gidanka ya tulubu minka sadaqata yana neman sadaka a wurinka wa gadan yuhasibuka gobe shine zai maka hisabi wal qardu aktsaru sawaban min al-hiba shewa yace shi bashiwa yahi yahi kyauta lada mutum ka bai mutum bashi lada Allah zai baka yahi ka bai ka bashi kyauta a rasul sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi wajada maktuba ala babil janna manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi daren da aka Isra'i da shi ya samu yana a rubuce a kowa aljanna an rubuta as-sarqatu bi ashri amsaliha wal qardu bi samaniyata ashara an rubuta akan kowa aljanna bi sadaka za a linka ta sakamakon ta linki goma ne bi ashri bi sarqatu bi ashri amsaliha za a bada kwatankwacin ta guda goma shi ko bashi za a bada kwatankwacin shi guda goma sha takwas ƙarin da jibril sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibrilu ajaban mamaki as-sadaqatu yu'tiha insanu liwajhi llahi sarka mutum yana bayar da ita dan zatin Allah wala tarji'u ilaihi ba ba ta komawa zuwa gare shi wal qardu yarji'u ilaihi wal qardu yarji'u ilaihi wa yakunu akthar sawaban shi ko bashi yana komawa gare shi amman ya kasance kuma shi ne mafi yawan lada ma'ana sarka in ka bara ta dan Allah ba ho mutum bai mai roma na sarka taka amma shi ba shi in ka baiwa mutum sai ya mai doma amma duk haka nan kuma ladan wannan wanda shi zai mai doma ya kasance shi ne mafi yawa daga ladan sarka qala lahu na'am malaka jibril sai ya ce mai eh eh kwarai haka ne innal insana rubama yatasaddaqu alaihi rubama yatasaddaqu alaihi wa huwa laysa bihaja shi mutum akan yi mai saraka wani lokaci baya da bukata za ka ba mutum saraka wanda wanda ka ba bai da bukata wani abin da ka bashi yakan iya kasance haka walakin alqarda sai dai wala sai dai shi bashi la yatlubu shakhsun illa idza kana muhtajan ba ho mutum bai neman shi sai yana bukatuwa yana bukata dole ga mutum ya zo ya ce maka yana ma yana ce ka bashi bashi to bukata ta kore shi saboda haka ne man istaqrada la yastaqridu illa li hajati duk wanda ya neman bashi baya neman bashi sai akan bukata falihaza saboda wannan kana jazaul qardi aksar inda Allah min jaza'i sadaka sakamako na bashi ya kasance shine mafi girma mafi yawa daga sakamakon sadaka wa hadhihi al umma wannan al umma al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazarat fihim ya sabka a cikin su man sha bil hasanati falu ashru amsalia ta samu nufar ne duk wanda yazo da kyakkyawan aiki guda daya Allah zai linka mai ya bashi guda goma fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya da mutala tabbata gare shi yace ya rab ya ubangiji zid ummati qarawa al'ummata fa nazalat ayatu sarqa sai aya sarqa ta zo ta sabka ta'ati gadan insha Allah wadda za ta zo gobe in Allah ya yarda cikin karatu mu shehu wadda take cewa masallazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin ambata saba sanabil misalin wanda suke ciyar da dukiyoyin su a cikin dokar ma Allah tafarkin Allah to kama sali habatin tamkar kwaya ce kwaya kwaya kwaya kwaya haci ko kwaya abu guda daya ambata saba sanabil wadda take tsiriya take hitar da zangarnu guda bakwai wannan juz'un bi sab'imi'a yanki guda ne za a ba mutum ɗari bakwai kamar da zai zo a aya kenan fi kulli summa lati mi'atu habba kenan ko fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya da mutala tabbata gare shi yace ya rab ya ubangiji zid ummati qarawa al'ummata fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka man zal ladhi yuridu Allah qardan hasanan fa yudaifu lahu adafan kaseera waye zai ba zai Allah ramce ramce kyakkyawa Allah ya lillinka mai shi lillinkawa masu yawa ila aksari min sab'imiya har ya zuwa yadda da linki 700 qala rasul sallallahu alaihi wasallam ya rabbi zur ummati man zal ladhi da mutala tabata gari sai ce ya ubangiji qara ummata fa nazalat inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab sai wannan aya ta sauka Allah yana cikawa masu haƙuri ladansu ba tare da iyakancewa ba tare da lissahi ba fa qala radiytu billahi rabba sai manzo Allah sallallahu alaihi to na yarda da Allah ubangiji fa radiyal mustafa sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam abun zabi ya yarda wallahu yaqbidu Allah yana yumsiku rizqa yana yana kame arziki amma ya sha'u daga wanda ya so ibtila'an akan jarrabawa wa yabsutu haka yuwasi'uhu Allah yana yalwata arziki liman ya sha'u ga wanda ya so imtihanan shi ma kan jarraba amma imtihanan shi na farko sai aka ce mai ibtila'an a shi na talauci cikin akwai bala'i cikin shi shi ko wannan a baka arziki shi ma ashe jarrabawa ce amma shi ba a ce ibtila'an sai aka ce imtihanan jarrabawa ce dai ni'ima ce akwai ni'ima amma ni'iman cikin ta akwai jarrabawa a ga yadda zaka yi wa ilayhi turja'un zuwa gare shi ne kuke komawa baki ɗaya fil akhira a lahira bil basi da ta sauwa bayan mutuwa alam tara ilal mala'i
alam tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa iz qalu li nabiyyin law mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah قال هل أتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم والله عليم بالظالمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم اسأل لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم ترى shin baka gani ba kamar ne da azu ne alamtara ne kullun da an ganta usulubi ne na tashwiki za a baka labari wani mai girma sosai wanda kamar yana yana da kyau mutum ya shaukantu zuwa ya ji shi me me labarin zai biyo ba da an shi alamtar na abin ne mai girman ko alamtar kaifa ai ai abin labarin yana da girma alamtar kaifa adar buka bi asai dufin alamtar kaifa adar buka bi ad ka kai alamtaran nan to labari ne za a baka mai girma wanda ake so ka ara mai kunnunka alam tara shin baka gani ba ilal mala'i zuwa mutane wa jama'a wanda min bani isra'ila min badi musa na daga cikin ruwa min badi musa daga sun zo ne bayan annabi musa ila qissatihim wai baka gani ba baka duba zuwa kissan su isqalun nabi lahum yayin da suka cewa wani annabi nasu huwa shamuil annabin nan sunan shi shamuil ibas lana malikan ka sanya mana wani wani sarki nuqatil ma'ahu wanda za mu yaki tare da shi fi sabilillahi a cikin dokar kalmar Allah qala sai yace hal asitu in kutiba alaikum qital Allah tuqatilu la'allakum tayuha idza furida alaikum aljihad in aka farlanta muku jihadi la taqbaluna ba za ku karbe shi ba shine ya kusanta in aka wajabta qital yakin na akan ku Allah tuqatilu ku ce kun ba za ku yakin ba qalu sai suka ce wa malana Allah nuqatilu fi sabilillah miye akan mu kuma da me ya same mu da ba za mu yaki ba cikin daukar mu Allah wa kad ukhrijna min diyarina wa abna'ina bayan kuma an fitar da mu daga gidaddajin mu daga ƴaƴan mu bi sababihim saboda dalilin su karfa ala bihim zalika saboda da dalilin su aka aikata wannan da su karfa ala bihim zalika qaumu jalut saboda wannan ne mutanen jalut suka aikata wannan da su suka fitar da su daga gidaddajin nasu suka fitar da su daga ƴaƴan nasu falamma kutiba alayhim alqitalu yayin da aka wajabta yakin akan su tawallau sai suka sai suka sai suka bada bai jabanu ko jabunu duka ana yana yana ce yana zawa jabuna yana zawa jabana sai suka yi tsoro suka suka yi tsoro suka suka suka yi tsoro dai illa qalila minhum sai an kadan daga cikin su wa humul ladina abba wa humul ladina abarun nahara sune wanda suka ketara koraman nan kamar yadda zamu gani ma a tsaluta tare da daluta kama sai ya ci kamar yadda zai zo wallahu alim bizalimin Allah masani ne da azzalimai fa mujazihim mai saka musu ne wa ta'ala nabiyyu وسأل النبي ربه إرسالا ملك فأجا ملك فأجابه إلى إرسال طالوت sai da sun yi haka sai annabin nan nasu shamuil sai ya roƙi Allah ya roƙi ubangijin shi Allah ya aiko musu da sarki sai Allah ya amsa musu da aiko ɗaluta ya zama shine sarkinsu wa qala lahum nabiyuhum وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الدين والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال النبيهم سي النبي سي يتي musu inna Allah karba sa lakum taluta malika to Allah ya aiko muku ya sanya muku taluta ya kasance shine sarkin ku Allahu ja'ala taluta malikan alaikum Allah ya sanya taluta ya kasance shine sarki akan ku qalu sai suka ce anna yakun lahu mulku alaina ta yaya mulki zai kasancewa gare shi akan mu wa nanu haqqu bil mulki minhu mu ko mu ne mafi cancanta mulki daga gare shi adatan adata bani bani adam wannan shine al'ada ta dan adam kenan haza la yastahiqul mulka kai muta wannan bai cancanci mulki alaina wannan bai cancanci mulki ba alaina kanmu laysa min sirqil mamlaka dan saboda bai cikin jikokin masarauta wala min sirqil nubuwa kuma bai cikin jikokin annabta kana dabbagan aura'iyan shi daluta ya kasance majemi ne ko ko dai kawai makiyayi ne laysa min sirqi yahuza baya cikin jikokin yahuza wala min sibdin robil kuma cikin jikokin robil sibdu yahuza su jikokin yahuza hum ahlul nubuwa su ne ma'abuta annabta wa sibdu robil su ko jikokin robil hum ahlul mamlaka su ne ma'abuta sarauta su ne ma'abuta mamlaka su ne masarauta wa haza wannan kana min sibdi binyamin shi talut ya kasance daga cikin jikokin binyaminu ne wala yastahiquna al-mamlaka alaina su ko ba cancanci masarauta ba a kanmu walam yuta sa'atan miyal mal kun ba bashi wata yalwa ba a cikin dukiya miskin miskini ne laysa inda hu shay'un bai da komai kaifa yaqdiru ala iqamati mulk ta yaya zai samu ikon tsaye da mulki a kanmu qala lahum nabiyyu sai annabin nasu yace musu inna allaha tsafe ku sani allah ya zabe shi ikhtarahu lil mulki Allah ya zabe shi dan mulki dan ya zama sarki alaikum akan ku wa zadahu bastatan kuma Allah ya kara mai sa'atan yalwa fil ilmi a cikin ilmi wal jismi da jiki fa kana a'lam bani isra'ila ya kasance shi ne mafi sanin banu isra'ila yawma idzin a wannan ranar wa ajmalahum kuma shi ne mafi kyawun su wa tammahum khalqan kuma shi ne mafi cika halittan su lamma nazalat fi hadhihi al-aya da yayin da wannan aya ta sabka akan shi sara a'lamahum wa ahsanahum jisman sai ya zama shi ne mafi sanin su kuma mafi kyawun jikinsu wallahi yutul mulka mulka wa man yasha Allah yana bayar da mulkin shi ga wanda ya so wa ma haza tare da wannan la da Allah Allah tabaraka ta'ala ba babu gice amsa Allah tabaraka ta'ala a ce ma Allah dan me yu'ti mulkahu man yasha Allah yana yana bayar da mulkin shi wa wanda ya so ko da bai bashi wannan ba ce bai ko da bai sa bai bashi ba sa dan fili mai jisu ba Allah ba Allah abinda Allah ya kaushi ne in ma mafi ragwanci Allah ya ɗauko mafi jahilci ya bashi shine kawai zai zama sarki wallahu wasi'un Allah fadlu kenan faralarsa mai yawa ce alimun kuma masani ne bi man huwa bi man huwa ahlun lahu kuma wato da wanda shine masani ga wanda yake shine mafi cancanta ko ahali ga gare shi shine mulkin mana
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تعمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
lokacin yayi amma ai ba su da yawa zamu idawa wannan darasin baki da shine ma muke dan gauga kadan وقال نبيكم وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم سيأنب الناس يتي مسو طلبوا منه آية على ملكي سنمي سيغودا مسو وتا آية أبسا ملكين شي مي هجدة مي علامة ولله شيني سركين شيني سركين سو ya ce musu ina ayata mulki aya alama ta mulkin shi an ya tiya kuma tabutu sunduku wani sanduki zai zo muku sanduki na akin kwanaki ma mun na hausa na tawai wai me bancin sanduki da hausa bancin sanduki ba ake ce ne a daka ko da wani tana wata shi a sandukin da mu haka muke cewa amma dai larabci ne asalin shi a daka kenan sanduki balis zai zo muku an ya ajiye kuma a tabutu wani sanduki zai zo muku kane inda wannan shi sandukin kane inda al'anbiya'i sunduku adam ya kasance a wajen annaba akwai sanduki na annabi adam Allah zina zala bihi mina sama wanda annabi adam shi ya sabko daga sama fi tasawiru jami'il anbiya cikin shi akwai taswirori hotuttuka na annabawa baki ɗayan su mamaki wa kana da wasala ila Musa ya kasance wannan sandukin ya iso har zuwa hannun adai Musa wa kanu idza jahadu sun kasance in suka yi jihadi nasarahum Allah bi sababi hadha sunduk Allah sai ba su nasara ta dalilin wannan sandukin fa lamma galabatuhum al-amalika yayin da wannan amalikawa suka yi jayi akan su aka zo sunduka sai suka dauki wannan sanduki minu da gare su wa kanu yasta'inuna bi sai kasance suna neman taimako da shi wa yaglibuna aduwan suna rinjaye akan makiyin su qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace sai Allah madaukakin sarki yace fi sakinatun cikin shi akwai sakinatun nutsuwa tam'aniyatun wa ma'aninatun nutsuwa li qulubikum ga zakatanku min rabbikum daga ubangijinku wa baqiyatun mimma taraka alu Musa akwai kingin wasu ababe da annabi Musa ya bari yani Musa yana nin da aka ce alu Musa ya la'ani Musa ana nin Musa ne wa alu Haruna da da alayen Haruna yani Haruna ana nin da wanda shi ma annabi Haruna ya bari karkara kahu lahuma sun bar shi sun bar ababa wannan gare su wa fi na ala Musa akwai takalmi takalmi guda biyu na annabi Musa wa asahu da sandarsa wa imamata Harun da kuma rawani na annabi Haruna wa qafiz wa qafizun min alman da kuma wani ma'auni na darba wancan wanda aka sani da alman wasan wakin nan allazi kana yanzilu alaihi shi kafis kenan wani ma'auni an ce yana ya danganta da mutane da wurare su su wajen misrawa wani ma'auni ne yana auna abu mai ɗaukar nauyin kilo goma sha hudu to shi da kafis wani abun ma'auni ne da na man kana yanzu alai waradadu min alwahi da wasu kirara na daga allallaka allo allo allati tahabbamat wanda suka kakkarye lamma alqaha musa inda annabi musa lokacin annabi musa ya jiwa da sukin nan baqiyat baqiyatuha sauran su kana cikin sunduki sun kasance a cikin wannan sundukin tahmilu malaika malaiku suke dauke da wannan sundukin idza ra'aytumul malaikata tahmilu hadha sanduk in kun ga malaiku suna dauke da wannan sandukin hatta tada'ahu bayna yaday talut har sai sun aje shi gaban shi talutu fa hadha alamatu mulki to wannan alama ce ta sarauta shi shine sarki inna fi zalika la'ayatan lakum wannan in alalle a cikin wannan akwai aya a gare ku ala mulki ya bisa mulkin shi in kuntum mu'minina in kun kasance masu ba da gaskiya fa amaratul malaika baina samai wal ard sai ga malaiku suna dauke da shi tsakanin sama da kasa wa hum yanzuruna su ko mutane suna duba suna gani hatta wada'atu inda talut sai suka yi shawayan talut fa aqarru bi mulki sai suka tabbatar da mulkin shi wata sara suka gaggawa iyal jihadi zuwa jihadi faktara faktara min shababin sab'ina alfan sai zaɓi mutum saba'in daga cikin matasansu majiya ƙari falamma
فلما فسر طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن شرب منه فليس مني ولم ي... ومن لم يدعمه فإنه مني إلا من اقترف غربة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين نعم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله متلك بنهر ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإن ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين آه فلما فصل طالوت بالجنود يا عند طالوت خرج يهتا biljinu da wannan rundunonin min baitul maqdis daga baitul maqdis wa kana harran shadidan lokacin ya kasance lokacin zahi ne mai tsanani wa talabu minhu ma sai suka nemi ya shayar da su ruwa su sha qala sai ce inna allaha mutalikum ku sani allah mukhtabirukum mai jarraba ku ne bi naharin da wani wani gulbi liyuzhira al-muti'a minkum wal-afi dan Allah ya bayyana mai biyayya daga cikin ku da kuma mai sabo mai sabawa وهو بين الأردن وفلسطين شو أن نقول ربي تاكسن تيسا كان أردن يدا فلسطين فمن شرب منه دون ديشا مما إي منه أنا ني مما إي دقا روانشي روان نقول بن فليس مني to ba daga ciki na yake ba ai min atbai bai cikin mabiyana wa man lam yat'amhu wanda ko bai shashi ba ya zuku wanda bai dandana shi ba fa inna minni to wannan yana daga cikin ina ciki na yana cikin mabiyana illa man yaktarfa garfatan biyadi sai wanda ya sha kamfata sai wanda mandikitar fa ya kamfaci ko ta kamfata biye da da hannunsa faktafa biya ya isu da wannan kamfatar wanda mai zira aliya bai kari akan ta fa inna minni ta wannan yana cikin yana da gare ni yana da cikin mabiyana fa sharibu miru sai suka sha daga wannan ruwan lamma wafun nahara da suka zo wajen wannan gulbin sharibu bi kasratin sai suka sha da yawa illa qalilan minhum sai an kadan daga cikin su ittasara ala nugur ala garfa ko ko gurfa sai suka wadatu suka takaitu daga wannan kamfatan rawiya rawiya anna ko ruya ko anna kafatun an rawaito cewa wannan kamfatan guda ɗaya ta ishe su kafatu min shurbihim wa dawabihim ta ishe su daga shan su da dabbobin su ma wa kanu salasaniyatin wa bid'a wa bid'a wa bid'a ashara adad wa bid'a ashara dai wa bid'a ta ashara sun kasance su ɗari uku ne da goma sha wani abu عدد أهل بدر عدد متعنم دي بدر أهل بدر مزوا بدر وعدد الرسل كما عدد من زني دي للي أكو دا شا wani abu an ci an bar da sha wani abu ne saboda riwaya da sha da sha biyar da sha uku da sha hudu duk sun zo falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu lokacin da ya samu ya ketara shi shi da wanda suka ba da gaskiya tare da shi hum allazina naktasaru ala al-ghurfa su ne wanda suka takaitu suka suka tsaya iya wannan kamfatan kawai kalu sai suka ce la daqata lana lawa bijaluta wa junudi kai yau ba mu da iko fa ba mu da ba mu ba daluta jaluta da kai shi wanda shi wannan kafirin da da rundunar shi dikitalin ba mu iya iyakan su wajabanu su ma sai suka yi tsoro walam yujawizu ba su ketara ba qala allazina yazunnuna yuqinuna wa'anda suke suke sakankance annahum mulaqullahi cewa su masu gamuwa da Allah ne bilbasi da tasowa Allah zai tada su bayan su mutu su gamu da shi umul ladzina katafu bil garfa su ne waɗanda suka isu da wannan kamfatan sai suka ce kam min fi'atin qalilatin ai da yawa kasiran min fi'atin daga wasu jama'a kalilati yan kadan galabat fi'atin kasiratan suka rinjayi jama'a masu yawa bi izinin Allah da izinin Allah ai bi iradatihi da nihin Allah an samu haka ai wallahu ma sabirin Allah kuma yana tare da masu hakuri bil auni da taimako wa nasir da nasara wannan ma
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما برزوا يا إن سكا هتو ظهروا سكا بينا لجالوت جالوت وجنوده جندنسا ظهروا لقتال من سكا هتو suka yi tona ita kenan dan ya kasu wa tasafu suka yi sahu sahu qalu sai suka ce rabbana ya ubangiji mu afrik alaina sabar ka zubo mana hakuri ka zubo mana wani irin hakuri wa tabbit akramana ka tabbatar duka dugen mu bi taqwiyati qulubina da karho zakatan mu ala jihadi akan jihadi wansurna ka babu nasara ala alqawmil kafirina a sa mutane wanda suke kafirai fa hazamuhum sai suka karyar da kafiran nan suka razanar da su bi iznillahi da iznin ubangiji bi iradatihi da nin shi wa katala daudu awa wakatala daudu ko ko bashi bakin mun
فعزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فعزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتي الله الملك والحكمة وعلم مما يشاء ولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين fahazamuhum bi iznillahi sai sai karya su da izinin Allah da iradarsa wa kasar Dawudu Jaluta sai Dawudu annabi Dawudu kenan sai ya kashe Jalut wa kana fi askari Talut yiko ya kasance a cikin rindina ta ta Talut yana kasance cikin rindina ta sarkin da wanda aka aka nema ma wannan bani Isra'ila kasance sarkin su shi annabi Dawudu a lokacin yana cikin su sai ya kashe jaluta aljabbar shi babban sarkin na mai girman sarki mai girman kai na kafirai wa atahu lahu almulka wa atahu ata lahu dauda sai Allah ya baiwa annabi dauda mulki fi bani isra'ila cikin bani isra'ila wal hikmata da hikima kanan kanan nubuwatu kanan nubuwatu kanan nubuwatu wal wal mulku la yastami'ani li ahadin fi bani isra'ila annabci da mulki sun kasance ba sa haduwa a cikin mutum guda cikin mutanen bani isra'ila hatta shi tama'a hasir suka hadu da dawuda alayhi salam ga annabi dawuda amince Allah tabbata a gare shi sara malikan nabiyyan shi sai zama sarki ne kuma annabi ne ba da mutu shamuil wa mutu talut bayan mutuwan annabi shamuil da kuma mutuwan sarki talut warasahuma sai ga dai su ya gade su duka biyu wa allamahu mimma insha Allah ya sanar da shi abin da ya so ka sana'ati labusin tamkar sana'an nan kira nan ta labusin silke walau la difa'u Allah nasa ba'du bi ba'd ba dan ijewan Allah da yake wa mutane ba sashen su da sashe la fasartil ard da kasa ta ta ta bace laula anna Allah yadfa'u bala'a an ba'din an ba'din bi ba'd bi sababi ba'd ba dan Allah yana ije bala'i ba daga barin wa'ansu sashe bi sababi ba'din saboda dalilin wa'ansu sashen na mutane da fazatil ardu da ƙasa kai ta ɓace bi galabatil mushrikina da rinjayen mushrikai wa qatal muslimina da kashe da kisan musulmi walakin Allah zu fadl al alamin sai dai Allah ma'abutin farala ne absa alam baki daya yadfa'u ba'dhum yadfa'u ba'dhum bi ba'd yana ije sashen su da sashi tilka ayatullah tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq وإنك لمن المرسلين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك هذه الآيات وإن كانك أنا وإن آيوين آيات الله آيوين الله نتلوها نقصها مكي قصة تاتا مكي كرن تاتا عليك أكنك بالحق يا محمد يا ما إن الله يا da mutane tabbata gare ka bil haƙi da gaskiya bisir'i kenan wa innaka kuma lalle kai ya Muhammadu ya manzo Allah laminar musalin wallahi kana cikin manzannin Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر ناصر بالعافية والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين